assalamu alaikum malam dangane da maganar tuba da aka yi misali mutum ya yi laifi wani ya tuba shekaru masu yawa to ashe malam wasu mutane kuma su zauna su dinga tattauna wannan laifuffukan da ya gabatar a baya ya zama laifi ne kenan shi ma malam su dinga maganganun bayan ya tuba ya daina kuma a dawo ana labari wanda ma bai san an yi ba a rika ba shi labari salamu alaikum alaikum assalamu alaikum ai shi ne wani malami ya rubuta littafi sunansa majalisuna ila aina ba wai gurin zaman hira ba har gurin karatu irin wannan namu in ba a yi da gaske ba sai zama na shaida tambayoyi kansu da ake waɗansu tambayoyin aka bi su aka yi aka abisa to duk na shaida ne duk abin da zai taɓa mutuncin wani to ba a sansa ko da wani ne ya wani abu ko tambaya aka yi idan aka ba da ansa in na gurin za su iya fahimtar wani ake nufi to da su da suka tafi da malamu duk sun yi da wancan sai dai inda za a ba da ansar wani wanda zai gane wani ne to wannan shine zo da sauki rayuwar nan tana da haɗari mutum ya laifi ya tuba tsakaninsa da mahalicinsa mutane zauna suna suna bata shi ai shi ya gama amma su wannan zunubin suke ta ɗauka kuma sai an zo mutuwa mutum ya zo ya mamaki duk wanda suke kabari babu abin da ifi damunsu irin harshe wannan tattaunan haɗari ne da ita ba shi da alheri ko kankani cin namun mutane ya yi laifinsa ya tuba shi kenan allah karɓi tubansa an tana da wani an yi abubuwa amma allah ya ƙara masa gafara ya yafe masa ya tuba shi kenan kuma mu da ba mu ba mu roƙi allah kai jarrabe mu da wannan haka ake wayar wannan tattauna da ake ba ta da kyau a dinga dada abin da mutum yana da ana ta faɗarsa ana ɓata shi ana ga 'yan baya ba sani ba ba daidai ba ne wannan allah ya kiyaye mu kiyaye mu to ai bulala da aka ce ake a kotu ai ana training mana ai sai an koya wa mutum ai sai an koya yanda zai yi ba abu ne mai wahala ba nuna masa ga yanda zai ga yanda za a yi shi kenan akwai alƙalin da aka zo za a yi duba ga duk ba za su iya ba sai shi karɓa da kansa kafin su koya haka ake eh to na to an ya zage babbar riga sai wannan ba na shari'ar annabi ne alaihi sunna san ne da san zuciya kawai in dai na shari'a ne ba a zage karfi ba takewa ake yi irin wannan hamata ba ta mutu wanda in ya tso uku ake rike bulala cap cap cap cap cap abin ba ukuba ba ne ai rahama ce saboda zukatan suna hannun allah aka ba abin da yake so shi kenan in aka yi wannan ya fi akwan arba'in ana ruwa na albarka abin da zai samu kasan na albarka in aka yi wannan eh shi ne ai abu in aka daina shi yanzu kaga haddi da ake na kisan kai yanzu wasu waye za su iya a nan dai kaga ma saudiya duk su suna nan suna kayan sa yanzu kwararru suna nan wanda da ya zo ya sanya kawai haka kamar wasa alkalin zai yanke abu ya ce to ɗaya za a sara shi kenan ya ka kawai zai cire ka in ya ce so biyu dan ya dan ji wuya wanda za a sai biyun zai shi ya iya shi ko ba shi da ikon rike takobin sai a wannan yana ji ana kwacewa haƙƙin ko ba haƙƙinsa bane a lokacin mai haƙƙin ajiyewa shi kuma daban amma shi mai wannan ka bashi da takobi malam inda ya samu juyewa kai ya banna zai yana sai a karbe sai hannun makami duk inda yake duk inda makami yake to kar a ganshi sai a hannun hukuma in makami ya shiga hannun ba hukuma to an shiga hadari amma ita hukuma ita ce da control wane ne zai rike wane zai aiwatar yana gama ta control din kanta shikenan zuwa saudiyar haka suke hatta jifan sai sun koya akwai wani dan mawa sai na faɗi sunansa aka je a saudiya aka jefe wata mace ta haɗa kai da direban gidan ta suka dinga alfasha suka je su kashe mai gidan suna tabi ana addu'a sai aka gano su ka zo nan kusa da harami aka ɗaure shi namijin suka sa takobi suka sare shi ta mata aka sa irin duwatsun nan da ake zuba akan titi askar ɗin akwai suna cap cap cap tana ta hunsul hunsul kafin minti biyar ta mutu shi dai wannan dan uwa da ya gani sai dai kusan kwana bakwai wa iya cin abinci saboda firgita a gabansa ake eh to sai an koya mutum da nan da ake yi can tsohon asibitin kano asibitin kano na farko can jikin gidan can yan awaki kowa inda abbatuwa take ta da san a nan ake tsara wuya su da ke sun iya a lokacin akwai gwanayen in an zo sai an zuba rairayi shi ma a guri zuba shi ka zaunar da mutum aka miƙar da ƙafarsa sai a haɗa idan ƙafarsa na dama da na hagu guri ɗaya su haɗu sai a ɗauko babban ɗan yatsansa na dama da na hagu sai a ɗaure sai a juyar da hannunsa na baya akwai ƙashin nan na haɗa za ka ji wani ƙashi nan da na nan in dai suka haɗu wayan sai ga kamar roba an ja shi sama zai yana zuwa duka ɗaya kawai shi ke saduwa haka ake da yake wanda suka san lokacin da suna ba mu labari lokacin da sun yi aikin wannan ga yanda ake ga yanda ake in aka gama cikin ya faɗi jini ya ta zuba ana gama sai a share rairayin ba a wanke ana cire yashin in wani ya fito ko da za a fito da na biyu ba ma zai gane an wani abu ba amma da za a wanke yau zai gane an wani abu an kwashe rairayin kawai an zuba sabu hikima ce kuma duk wanda za a yi wasu an zaga da shi gari wannan shahararren da ba sai na faɗi sunansa ba shi ma da ya addaba mutane da aka kama shi har yau kun da je goren dutse wajen kurkunan sai na tuna wannan da daddare ya bullo gurin aka dinga gudu sarkin kano ya ce duk inda yake a kamo shi yana jin wannan da a ce ba a ce a kama shi ba dan ba gagarare sai barare har yau ko haka yake ba gagarare wallahi sai barare ya ce a kamo shi shi kenan tuni ya gudu aka neme shi aka rasa aka buga aka buga aka buga sai sarkin kano ya ce a je a bincika duk da take kasar kano saboda sun iya mulki ana zo a ku ashe wata duhuwar ya shiga ya goya yana jin an wannan ko da masu kai masa rahoto sai ya gudu aka karaɗe duk wata duhuwa da take nan ba a gan shi ba sai sarki ya ce duk wani bakin tafki a bincika ya ka same shi a wajen falgore a bakin wani tafki an aka kamo shi aka dinga yawo da shi unguwa unguwa an je cikin jama'a ce sai bayani ce ni ne wane dubuna ta cika abin da nake nema yaushe za a sai da gama jaga da shi duk garin nan kwa gani sana ka je aka sara wayansa aka kashe wannan wutar ha zauna lafiya mana wannan zamani da ya zo batu eh ta bature da ya fito da wannan shegantaka ya fito da ita ai ya hana mai laifi ai masa cewa yana yancin dan adam wai ba za a kashe shi ba shi kuma yana ta kashe masu amfani suna da amfani suna da iyali suna gina al'umma dan iska sai kashe su kawai shi ko ba abin da yake ƙara al'umma sai lafiya ce kuma ka taɓa shi ina duniya za ta zauna lafiya ana irin haka za ta zauna ba sai Allah ya sauye kuma da yake a ƙarshen zamani ya zo shi ma da ko a jahiliya ba sa kisan kai sai da dalili sai an kashe wa mutum dan uwa shi ma zai rama amma bai masa ba ruwansa amma an karshen duniya ya zo wani bai taba ganin mutum ba sai kashe shi tafiyarsa kawai ba abin da zai ji a ransa to yanzu shine wanda ake ciki yanzu sai dai Allah ya sauke mana da yi mana maganin musibin karshen zamani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam eh hauni na an ya rufe kansa ai ba zai gani a kirkire yake gani ai adalci yake yi adalci ne wani ai ba zalunci ba ne tunda Allah ne ya ce a yi zartar da hukuncin Allah yake ibada ce shi a gurinsa shi ne isa ba da mai rufe idansa a fili zai yi abinsa in ya rufe ai ba zai ga inda zai sara ba
Allah ya saka malam da alheri Allah mai tukuci da gidan aljanna a jama'a akwai karatu da ake na tafsiri a gidan malam a can sabon titi to za mu an dakatar da shi zuwa bayan maulidi saboda a sahara malam saboda ana zuwa maulidai da dama gobe ma allah ya kai mu a nan cikin wasu malam ƙarshe kofa gidan umar tica marigayi za a yi lakca ta ma bashir akwai yarsa da zai aurar in allah ya da gobe za a yi lakca to in za a koma karatu insha allah za a sanar da jama'a na tafsirin insha allah na ce algamta malam ga cikin karatu malam ya yi bayani cewar akwai bayan allah wanda idan suka wa mutum addu'a ko suka roƙo wa mutum wani al'amari daga wajen ubangiji allah zai amsa na ce har yanzu malam irin wayannan bayan allah akwai su kenan
kai matsalar mutane ke na shi mutum wai daraja wai sai a zamanin da ta wuce yana tare da wanda a wancan zamanin sai ka tara dubu ba irinsa amma baya gani bai sani ba ai in dai annabi alaihi salamu yana nan mu'jizarsa tana nan to la mulki ya mati akwai waɗannan ai mu'jizarsa ce alaihi salam sai kuma wanda aka ba su kuma karama ce da ake ce ma'una Allah yake bayarwa kowane irin lokaci fa da irin lahi laysan wa hasuratan fi qaumi wala muktasatan bi yawmin duna yawmin ba ba ce a tsaye da ita ba fadalul lahi yutihi man yasha wa yaso sai ya bashi shikenan sai dai yanzu matsalar kusan zamanin kusan wawaye wawaye ne shine ya sauko shi ya jawo da yawa mutane ba sa iya gane abu ma dalili wannan kawai na abubuwan da suke faruwa ne da gobe ma ke wa mutane bayani su gane ba kowa ke iya ganewa ba balle ma ya gane falalata ubangiji su wani batala a kan wannan shi ne shi mutumin yau watakila abin da yake so ya ga kawai a yanzu din nan an daga hannu kurin sai ka ga hadiri ya taso a duk galabtarwa to shi a gurinsa sannan ya gani wajiri ta ce kawai a janye shi to a nan ya ɗauka ita ku karɓa da sun ba haka take gata nan birjik abubuwa iri-iri da yawa amma masu hankali da lura suna sani wanda ba shi da hankali baya ganewa sai dai a hankali kuma amma wannan alfaran ba za ta wuce ba ila mulki an bace insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai alaga wata mala na ce dogaro ga Allah shine mafifici akan rayuwar komai kenan ko mala idan an ce in ka samu ka dogara ga Allah amma baka samu baka dogara ga Allah
eh da to ai kana'a kenan wadatar zuci ita ce tafi komai wadata in Allah ya hore maka shi kenan sai kai amfani da shi ka roƙe sa masa albarka in ba samu ya kokari gaba za ka samu shi kenan amma mutum ce zai bi wata hanyar sai ya samu ko da tsaya-tsaya ba zai wuce arzikinsa ba zai samu taɓarauniyar hanya kuma ya zame masa illa zame masa illa babban abin da ya kamace mu ko ya waje gare mu mu amincewa annabi alaihissalam mu amincewa qur'ani in ya ce in an yi kaza za a yi to ba makawa gamo da kasawa ne to mu kiyaye wannan mu kiyaye wannan yanzu da safe muna magana a gida a kota yar uwa yar uwa ce an santa an yi komai malam ta zo ta taimaka wa ƙawarta ɓarar gyaɗa ana fara gyaɗa suna hira sai in ta ba da sha'awa sai ta mai gyaɗa sai ta ɗan jefa ba ɗaya a baki ta ci ita ma mai wannan sai ta jefa ta ci wala malam da ta mutu sai wata kurin ta ganta a mafarki duk likawanin ya yi yaki ta canja kama tana ta bugi-bugi ta ce harshe na tun daga ciki ba daɗi ta kamar tumbuke ta ake tana ta wani irin rawa jiki ta ce wance ya haka sai ta ce ɓarar gyaɗa na taya wance tana jefa a baki tana ce shi ne ne ya zame ni haka bace ce mai sallah mai karatun ƙur'ani waccan da ta farka da asuba ta tafi gidan waccan wance kun yi kaza da wance ta ce i ta ci ga abin da ta gani ta ce laban san zai ce ta ba na yafi wala da matan nan ta koma ta kwanta sai ta ganta lif kaga wannan kaga abin da ya haifar balle haƙƙin mutane mutum ya karɓa ya cinye wallahi allah ba zai kyale shi ba mace ce mai sallah mai azumi mai karatun ƙur'ani mai azkaru ita wannan bata sani ba allah nuna mata kawai sai ta gani sai ta ce ga abin da ya same ta ce ta wurin tashin hankali irin wannan ba da kafanin ya yayyage tana ta buge-buge harshen ta ya zazzago kamar ana tuƙe wata bishiya ta ce ga abin da ya same ni ina jefa gyaɗan nan a baki ina ci ashe ba yafiya mun ta ba ta tashi da guri ta tafi ta wacce ga abin da na gani ta ce wala haka aka yi ban sani ba ce na yafe mata to sannan ta zauna lafiya to sai mun yi hattara da ubangiji subhanahu ta'ala wannan gurin wannan duk dogon za a saka mutum a kabari ni ba ramin nake kallo ba babu wani guri a mahalli a alam mafi sharri fiye da kabari shi kuma sharrinsa abinda mutum ya yi shi zai kara a wurin allah kiyaye allah kiyaye allah kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam cikin karatu mala yana bayanin cewar lokacin da za a wa wannan matar rajamu an suturce ta an tantamke ta ba a san in an zo ko ta yi motsi a ga tsiraicinta ta daga wata mala ina matanmu suka samo wannan cire-ciren riga suna bayyana al'warorinsu suna zaton ubangiji baya kallon su ne
assalamu alaikum warahmatullahi ta wadai nake so ina ta roƙon Allah ya taimake ni kuma fa karfafa mun gwiwa na yi magana akan abin da annabi ya zo da shi alaihi salam anan kowa zai gane menene mafi yawan mutane ba su san waye annabi ba alaihi salam malayin aka yi wannan duk mai hankalin Allah ya haska ma zai san waye annabi alaihi salam sai an yi za ka gane a dunkule abinda zan gabatar da shi a wannan uku ne na ɗaya annabi ya ƙaru duniya ga baki ɗayan ta ilamar kyamata ya ƙare ta da sani wanda babu camfi a cikinsa babu sokana ba surkulle ilimi ne tsantsa kafin zuwansa da mutane kogi tsoronsa suke ji suna ɗaukan wani abu ne sai da ya faɗa musu an halarci kogi ne don ku ku amfana da shi gashin an zuba muku naku ne da mutane tsoron rana suke ji bauta mata suke aka ce hore muku ita ka taimako aiki taurari sama ƙasa duk abin da ka sani sai da aka yi maka filla-filla da shi ya kuna maka bawanka ne duniya ta kare da jirgin sama ya tashi sai ta laye duk sakamakon wannan sanar da ya ba duniya ne alaihi sannan na biyu addinin gaskiya wanda izo da al'umma addini wanda yake dinar haq aka koya maka komai filla-filla aka nuna maka Allah sani na hakika aka kulla alaka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala da littattafai da manzanni aka sanar da kai kanka ka san waye kai akan sanar da kai mahaifanka aka sanar da kai abin da yake kewaye da kai aka ɗora ka addini ingantacce wanda babu wani motsinka da ba ibada ba kuma bisa hikima ba tare da ka daina abin da kake ne da gobe ba haka kuma baka kariyar da ba za ka koma shirka ba to abu na uku shine akhlaq ya koyo da duniya ɗabi'u masu kyau to anan matan suka faɗi ukun nan shi ya ɗora duniya a kai akhlaq sai an zo makarin waɗa shi sai Allah ya yabe shi ya ce da shi wa innaka la'ala khuliqin azim duk al'ummar da tarbiyyarta ta faɗi ba ta da akhlaq wannan al'ummar ta zama mushen mushen gizaka matacciya ce ba ta da wani amfani sai da wannan komai ke iya tafiya in Allah ba da sa'a ran da na samu dama ne wannan lecture Allah zai taimake a fito da sirrin da annabin rahama da shirya alaihissalam ya zo da shi ga al'umma domin ya tadda duniya ta kai matsayin da kamar dakin da ya faɗo kan mutane babu haske babu iska da ake shaka shi ya cire wannan abin kuma ya ga haske ke shaka iska ko ba ran da dakin zai sake faɗo musu alayhi salatu wassalam Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri ne wannan akhlaq sai ta Allah ya taimaka Allah ya kiyaye shi ma dai mun san mafarki a musulunci fa babban abu ne ubangiji ya yi maganar mafarki a sura ta ƙur'ani daga farkon ta har ƙarshe ita ce suratu yusuf allah ya mafarki a yi magana a kan mafarki a cikin suratu safati shi ne farki annabi ibrahim alaihissalam allah ya magana a kan mafarki cikin a cikin suratul fati shi ne farkin annabi alaihissalam sannan annabi alaihissalam kullum aka yi salar asuba sai ya tambayi sahabbai waye ya mafarki ya faɗa in fassara masa haka ake yi kullum kuda yana da muhimmanci a cikin alƙalima da allah ya hore wa ɗan adam alƙalima goma sha biyu ne biyu na allah goma na mutane a cikinsu akwai ƙalamar ta'abiri alƙalamin fassara mafarki to shi ma lokacin da muna shari'a kuma shi mun tara teloli a nan masallacin shu'amadu tijjani nan hall ɗin nan da gidan khalifa Allah kara masa karamar lahira to da muka tara su ana maganganu ina tuna musu yadda ya kamata su yi a ɗinki su ɗau hannu irin na iyayen teloli na nan wanda suka san kimar wanda yake kawo masa aiki zumunci yake shiga abubuwa na alheri iri-iri da ganin girma da sanin yadda ake girmama ɗan adam da girmama shi wajen sana'ar da a yi masa kayan da za a masa ɗinkin da ba zai ce nan gurin bai mun ba ana ta karewa ana ta karewa ce to yanzu an shigo in ka kai ɗinki ka ce ga abin da kake so sai ya maka na sai ce ba wai wanda ka ce ba shine yayin gari wai yayin gari zai maka sannan mata su kuma su su faɗa nasu na fitsara sai kuma ya yi kaga ya ta'awun alal ismi wal udwan to da muka yi musu wannan aka tattauna ana maganganu da su duk suna dawowa kan daidai sai muka tambaye su shin a cikinku akwai wanda ya iya yanka likafa ne suka ce duk ba wanda ya iya cikin ɗinka dokin kayan duniya amma wannan ba iya ba ya kamata a yi to suka baraka sai suka buɗe ƙofa wanda duk zai shigo ciki in ya iya likafa ne ya zo ba sai ma biya kuɗin fom ba saboda an samu jari zai dinga koya waɗansu to da muka zo mu gabatar da wannan ana yin jawabai sai ɗaya ya ce shi ya daina ɗinkin fitsara na mata saboda yarin yadda yake wa dinki na fitsara mahaifinta ne yake so kayan shi yake sawa ai yarinya tana kan ganiyar ta faɗi ta mutu ashe ba mai dogon kwana ba ce da ta mutu shi telan yake ga mana bainar mala'i ce da ta mutu kwana biyu sai uban ya mafarki da ita sai ta ce baba ka cuce ni bala'in da nake ciki ka cuce ni wannan ɗinkin da kake mu ce duba irin zazzabin da nake ci wani irin abu kawo hannunka ka ji da ya ɗora hannunsa yana tashi da safe da ɓarin gaba ɗaya mutu ya ce tun da ya ga haka ya ce to ba zai sake shiga wannan harkar ba matsala ce ai ai duk wanda ya sauka da kan abin da annabi alaihi zo da shi ya shiga uku tun da ka fito ƙarara ya ce da mu kun ga annabi musa alaihissalam shi yake zance da allah gaba gadi wallahi ko shi yake da rai lokacin da na zo ba abin da zai karbe shi gurin allah sai dai in ya bi ni to wagai rahon ya isa ya zo da abu su ce sun kibe su zauna lafiya hisa dole turkice gaba daya a je a mutu a ciga bala'in da ba shi da iyaka kuma duk wanda ya je lahirar in allah ya tambaye shi ban aiko maka annabi alaihi salam ba zai ce ba aiko wani in ya ce aiko zai gaya wa zai tambayi mutum bai hana ka ba zai ce bai hana shi ba to in ya hana ka me yasa ka hannuwa to kaga anan ta ɓaci ko to kada Allah ya samu samu kanma irin wannan Allah ya kiyaye amma dai duk abun ina gurin tarbiyyar iyaye su ya kamata su yi wa yaya tarbiyya a kula sosai kuma a tara da yin addu'a da tarbiyya da addu'a domin teku ce ta barke mukiya sun yi ca wajen lalata al'ummar nan gabaki ɗaya to sai da mai da hankali da yin addu'a ubangiji aikinsa ne sai ya gyara da mu mun tsaya kan daidai to duniya ta haɗa za ta narka kuɗinta da makircinta alkawarin allah wasa yin fi sun mata kuno alaihim hasaratan sun waye gulabuna amma aka karya mutu ba ma kan hanyar amma muna kai shi kenan da kansa zai aikin dai share su kuma ya dawo daidai allah ya taimake mu allah ya mana mafaka tarbiyya ce abu allah taimake mu a nan unguwar ba sai na kawo suna ba duk ka san su wadda aka yi muna yara sa'ar su mala abdullahi ce ita ma kyakkyawa ce wanda duk ya ganta ba zai ɗauka 'yar hausawa ba ce ko ya ɗauka 'yar larabawa ce ko daga indiya ta zo to da tarbiyya lokacin sai wani mai isa a kano ya zo ya aure ta tana tarewa a gidansa sai ce tofa daga yau ba sauran ɗaura ɗan kwali shamfo zan kai ki a dinga yi ki dinga yawo da kanki haka kuma ba sauran ɗaura zani cike da wani cike da zanga baki kina sawa in za mu yi tafiya a jirgin sama da ke za mu tafi za a shiga mota ta ce ba da ni ba wannan kafirci mai wadata ne zai buɗa mata komai ta ce wallahi garan komo gidan iyayena da suke haya in zauna hakan ta dawo sai ce in dai wannan zan yi to auren ka ba ba zan yi ba ba zan tsare ta kaina ba gara in dawo in zauna gidan gidan iyayena suke haya gidan haya suke a cikin unguwan nan haka ta hakura ta dawo ta ce ya zan yi da wannan to lokacin akwai tarbiyya akwai jin tsoron Allah amma yanzu aure sun ɗauka ma kamar lasisi ne wadda aka yi aure da shi da ita abin da suke so shi kenan wai sai su je su ta amince ga dama a cewa ai mijinta ne mijinta ba shari'a ce ta ba shari'a daban abin da kuma za su zo yi saba shari'a daban ba a yin haka duk sai da tarbiyya haka ake ta yi irin wannan abubuwa ne da yawa da abin nan akwai yarka ce ita ma sai an tashi zan gaya maka sunanta ita ma haka aka taɓa yi wata babata mu ta je ta je ita ta haifi uban ta je ta tarabata nan ina wancan ake ba sa sun fita da miji haka kwana biyu ta sake koma sun fita da miji haka kwana biyu ta koma ta ce kai mutum gidan gwa mu gaisa ina suke zuwa ce hajiya ai ana koyi muke ne ai shiliman suke tafiya ce ku bani tabarma ta zauna idan ta ce rubuta kadda ka bata mu tafi gida tarbiya ya mai tarbiya lafiyayya muka baka in ka kangarar da ita tafi karfin ka sai ka da mana da ita mu ba yanda za mu yi kai ko kana da yanda za ka yi so da ka sake ta dakkar da kamun kafa kai ta hurwa ya ce ya daina sanin ta hakura yanzu duk ba mai hangen irin wannan in ta lalace sai turo ta kawai shikenan ya zai aure wata ya kamata mu la'akari mu lura da irin abubuwan da suke faruwa yanzu ba daidai bane mu dawo kan tafarkin da Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalamu da shi Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam
Allah ya saka da alheri Allah ubangiji ya tukuci da gidan